الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau alhamis 23 ga watan rajab hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da da biyar daidai da 22 ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha hudu. a ci gaba da karatun littafin sunanar darimi na al'imam al-hafiz abdullahi buna abdurrahman al-darimi assar makandi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi don ba manta ba har yanzu dai muna ƙarƙashin kitabul muqaddima a inda muke ƙarƙashin babu la'amali bil ilmi wa husnin niyyati fihi babin da ke bayani akan aiki da ilimi da kuma sa kyakkyawan niyya a cikin neman ilimin da kuma aiki da ilimin a lokacin da mutum ya ilimi bai yi aiki ba to ya yi aikin gado ya wahalar da kanshi a nan gidan duniya sannan kuma zai shiga wahala a gidan lahira idan mutum yi ilimi ya aiki a cikin ilimin babu kyakkyawan ninya to alkhairan da ake samu ga ɗalibin ilimi da kuma alkhairan da malami yake samu to shi ma ya yi asara haka di yawan aikin da mutum ya yi idan ya zamanto babu jagorancin ninya kyakkyawa to mutum ya yi asaran wannan aiki shi sa ninya jigo ce na dukkanin aikin da bawa zai aikata mala ya kawo mana hadisai daga manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ke tabbatar da wannan asali ɗin sannan kuma ya biyo baya da atharai daga sahabbai da tabi'ai waɗanda ke ƙara sharhin waɗannan hadisai allah madawakin sarki ya sa mu dace don ba manta ba mun karanta asarin amur ɗan awon ya ce na abu kudama an malik bin dinarin ƙala ƙala abu dardai babban sahabin annabi abu darda allah madawakin sarki ya ƙara mashi yarda ya ce man yazdad ilman yazdad waja'an gwargwadon iliminka iliminka na karuwa iliminka na ƙara haɓaka to gwargwadon irin damuwa da kunci da za ka shiga malin ya yi mana sharhi mai yake nufi a lokacin da mutum yake ƙara ilimi to yana ƙara hankali ne da natsuwa lokacin da kake ilimi ilimi na ƙara maka rashin kan gado da natsuwa to ba ilimi kake yi ba a lokacin da ilimi ke karuwa to ana samun mutum yana ƙara hankali da natsuwa to kuma buƙatu na al'umma suna ƙara faɗi a kan shi to shi ne wannan waja da malam yake bayani sai kuma ya rika hawan shi sai fara tunanin yanzu wannan abin da na karanta ya zan yi aiki da shi ya zan isar da saƙon ga wanda Allah madaukin sarki bai mai irin baiwan da ni man na abin da na sani da hikima da wa'azi kyakkyawa ba waɗannan suna daga abin da muka karanta a cikin sharhin wannan littafi mai suna fatihul mannan Allah madaukin sarki ya samu dace qala abu darda mala yace abu darda yace ma akhafu ala nafsi an yuqala li ya ce ni ba na ji kaina tsoron a ce da ni ma alimta ya ce ma a hafu ala nafs ya ce ba komai nake ji ma kaina tsoro ba irin a lahira allah ya titsiye ni ya ce da ni ma alimta mun gano wannan bai jin tsoron wannan abu darda a ce me ka sani ilimi abu ne mai sauki jama'a don gaje ka zauna a biya ma karatu wannan ba wani abu ne mai wahala ba duk inda ilimi yake za a iya koya ma karatu bai da wahala kuna fahimtar wannan fahimtar karatu bai da wahala abin da ke da wahala shine aiki kuna fahimtar wannan shi sa abu darda ya ce bai jin tsoron a tsare shi a tambaye shi mai kasani sai ce walakin a hafu an yi ƙalali ya ce babban abin da ni kam nike tsoro shine a ce da ne ma za a limta ko ma za a milta menene ka aikata da kai ilimin wani aiki kai da ilimin ya ce kaga wannan shine babban abin tsoro na amma don a ce me ka sani na ilimi kuma a wannan lokaci da muke ciki a yanzu wannan hakikan ta ƙara bayyana a fili shine ne idan kana neman ilimi a yanzu ya fi komi sauƙi ka same shi da yawa saɓanin yadda ilimin ma yake a da da garuruwan suna da nisa da juna wannan nisansu ya sa malaman ma zai zama suna da nisa da ɗalibai domin a zamanin da idan malami yana sham kai kana nan to kafin ka samu malamin da zai karantar da kai ilimi irin na wancan malamin da wahala sannan hanyar da za ka bi ka kai zuwa ga wannan malamin to shi ma aiki ne aiki ba ɗan ƙarami ba ta ma yanzu fa ilimin ya zama a cure malamin da kake jin labarin shi a ƙasan sham in ka so ka yi magana da shi yanzu yanzu sai ka yi abinda kake son ka bincika game da shi na ilimi za ka iya binciken shi yanzu yanzu nan ba sai an jima ba ilimi ga shi nan an rubuta an zuba cikin intanet ga suna kasusuwa na bidiyo da cds ga malaman garuruwan sun matso da juna ga kayan sifiri da za ka iya kaiwa zuwa ga duk wanda kake da bukatan kaiwa zuwa gare shi ashe jama'a ilimi ba wani abu ne wanda yake da wahalar samu ba musamman a wannan lokacin amma matsala shine aiki da ilimin ka samu irin natsuwa da ilimi yake gadarwa mai shi mutum ya zama hankali da ilimi yake gadarwa mai shi wannan shine matsala shi sa abu darda yake cewa ba wai a tambaye shi mai ka sani ba abin da ya fi damun shi shine mai ka aikata mun gano wannan da kyau ku shi yasa Allah ya ce kuli imanu ku yi aiki fasayarallahu amalakum Allah zai ga aikin amma Allah madaukakin sarki bai ce ku yi ilimi zai ga ilimin ba sai dai ka sani aiki kuma ba zai taba zama aiki ba sai in ilimi ne ya haife shi kenan duk yawan aikinka aka waye gari jahilci ne ya haifi wannan aikin to shikenan ba komi a wajen dole sai ya zama akwai jagorancin ilimi ilimi ingantacce daga annabi Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan asari na Abu Darda gashi har ila yau a cikin Fatahul Mannan sharhi na As-Sunan Ad-Darimi yake cewa ma amilta da yake cewa abin da yake tsoro shine a ce me ya aikata ya anifi ma alimta cikin abubuwan da ka sani na ilimi wasayati inda musannif fi babi man kariha shuhura mala ya ce wannan hadisi da izinin allah zai zo inda musannif a cikin wannan littafi na sunan darimi a cikin babin da ke bayani akan man kariha shuhura mutumin da ya kyamace ya samu wani irin ɗaukaka da fice a cikin al'umma wal ma'arifa ko a ce an san shi an ji sunan shi su malaman Allah su gudun ma su shahara a san su aje su suke yi sai abin ya zama dole kawai ya bayyana ba sa zuwa neman a san su shine za mu zo mu je fitnatu hubbu zuhur fitina da ke darkakan waɗanda ba su san Allah ba na fafutukan neman ajimu neman a sanmu to mala akwai babi na musamman da ya ware a cikin wannan littafi da yake magana kan haka min hadisi mu'az malici ya kawo hadisin mu'az wa abu barzatal aslami da abu barzatal aslami yarfa'uhu ya danganta hadisin zuwa ga annabi cewa la tazalu qadama abdin yawmal qiyama kafan bawa ba za ta gushe ba a ranar tashin alkiyama hatta yus'alu an arba'in har sai amma wannan bawa tambaya kan ababe guda hudu ina fatan mun gano wannan da kyau malai ce alhadis hadisin na da tsayi za mu zo za mu ji shi a wancan babi cikin wannan littafi da izinin allah ofihi a cikin wannan hadisin za a yi ma malami tambaya an ilmihi dangane da ilimin shi ma za a mila fihi wani irin aiki ya yi da wannan ilimi da Allah ya bashi wasayatil kalamu alaihi insha Allah mala ya ce magana dangane da wannan hadisi yana tafe da izinin Allah mun gano wannan da kyau ko dole za a yi mutum tambaya kan ilimin shi kuma a mai tambaya dangane da aikin da ya yi domin ilimi yana zama alheri ga duk wanda ya yi shi ne idan ya zama ya yi aiki da shi ko ya neme shi ko ya karantar da shi a bisa tsarin da annabi ya tsara ya ce a yi amma in ya sauka a bisa wannan tsarin to ya zama wabalun ala sahibi ya zama bala'i game shi kamar yadda allah ya ba mu labarin mutumin nan cikin bakara da labarin da allah maraukin sarki ya ba mu dangane da ulama ubani isra'ila a cikin ma'ida da bayanin da ya ƙara ba mu dangane da wasu malaman yahudawa a cikin sautul juma'a da waje da dama da allah maɗaukin sarki ya jajjefa bayanai wanda ya kamata ɗaliban ilimi su faɗaku don kayi ilimi ko kana da kyakkyawan ninya to wani irin aiki ka yi aiki shine mafi mahimmanci allah maɗaukin sarki ya samu dace mahala ya ce wa rawahu abu nu'aymin fil hilya abu nu'aym ya fitar da wannan asari a cikin hilyatul auliya min wajihin akhar ta wani fuska aidan an ahmad ibn hanbal yace haddathana shuraij haddathana surajun ibn yunus haddathana walid ibn muslim an ali ibn haushab an abihi an abi darda bilafzin wani lafazin na wannan asari ya zo daga abu darda abu darda yake cewa akhwafu ma akhafu an yuqala li yawmal qiyama babban abin da nafi jima kaina tsoro shine a ranar tashin alkiyama a ce ya uwaimir ya kai uwaimir a alimta am jahilta shin ka je ka nemi ilimi ne koko ka zauna da jahilci ne fa in qultu idan na ba da ansa da cewa alimtu a naji na nemi ilimi ban zauna da jahilci ba sai ce la tabka ayatan amiratan aw zajira illa ukhistu bi fariyadatiha yace babu wata aya da na karanta cikin alkur'ani ko hadisi da na karanta cikin hadisan annabi ko bayanin malamai da suka haska qur'ani da sunna wanda za a ɗaga man ƙafa a kai face sai an kama ne da abin da wannan aya ko wannan hadisi ko wannan bayani yake farlantawa halitta martabiha shin ayoyi da hadisan umarni ka umarti da su wazzajira ayoyin da suke jan kunni kuwa hal izdajarta biha shin ka tsorata ka nisanci duk abin da ayoyin suka yi tsawa a kai a uzubillahi min ilmin layan fa abu darda yi addu'a da cewa ya Allah ka shiga tsakani ka tsare ni da ilimin da bai da amfani mun gano wannan da kyau ko wa nafsin la tashba da rai wanda ba ta da koshi da ni'iman da Allah madaukakin sarki ya mata a ce kai baka da wadatan zuci baka da godiyar Allah akan baiwar da Allah madaukakin sarki ya ma to baka da amfani wa tabahu rabi' bin nafi'in an ali bin haushab akhrajahu abu darda fi zuhudi malika wannan ruwaya har zuwa ga tikewanta ga abu darda har ila yau mala ya ce wa rawahu aidan bin tariki hilal bin muhammad bin ja'far akhbarana al-hurais bin usman an abdurrahman bin aufin an abi darda'i إنما أخاف أن يكون أول ما يسأل عنه ربي أن يقول yace babban abin da nake tsoro kada ya zama farkon abin da ubangiji zai fara man tambaya a kai shine a ce kad alimta fama amilta lalle ka nemi ilimi in ustaz in malam in gafarta sannu shehi wani aiki kai mun gano wannan da kyau ku wani aiki kai fi ma alimta cikin ilimin da kake cewa kana da kowa ke cewa kana da mai aikinka jama'a mun gano wannan da kyau ku ya ce tambayin da za a yi mai kenan me ka aikata cikin ilimin da kake da shi isa jama'a da abin da karanta yi kokari ka je ka yi aiki da shi wannan shine rabanka ilimin kuma raban da za ka samu nashi shine kyakkyawan niyya da za ta zama cikin zuciyarka idan ka rasa wannan to kakka yaudari kanka ka rasa komi ma mun gano wannan da kyau ko komi ka rasa ka taɓe baki ɗaya allah ya kiyaye mu daga taɓewa mala ya ce an sheikh min kalbin to nan da ya ce an sheikhin min kalbin yukanna bi abi muhammad wannan wani nau'i ne na ibhami annahu sami'a makhul yuhaddithu anna abad darda'i qala قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي يتشدني كيف أنت يا أويمر يا الأمر إنك زي كسنشي يا كي أويمر إذا قيل لك يوم القيامة إذا كتسئيك أرانا تاشن القيامة أكتش أعلمت أم جهلت شن كاني من إلمي كوكا زونا دجاهلتش فإن قلت علمت in ka ba da ansa da cewa a ai na je makaranta mu ne manya-manyan ustazai a ba wanda ya kai mai ilimi wai ilimi buhu-buhu kila laka sai a ce da kai fama za a milta fi ma alimta to da me kai aiki cikin ilimin wai za kultu in ko na ce jahiltu a a ai ni ban ma gane abin da na yi ba ai mu abinci kawai muka rika nema zama dandali muka rike muna ɗebe ma juna kewa kuna gane wannan ban je makaranta ba sam ƙila laka sai a ce fama kana uzurka fi ma jahilta to menene uzurinka na zama da jahilci da kai ala ta'allamta me ya hana ka neman ilimi kuma ka nemi ilimin sai a tambaye ka dan wa kai dan ka samu matsayi dan ka samu suna dan ka samu kuɗi don ka zama mai tsiwa kun gano wannan da kyau dole sai an tambaye ka don mai kai ilimin shi samalin zai zo mana da babubbuka duk wani ɗalibin ilimi sai an gyara mai zama tukuna ina fatan mun gano wannan da kyau saboda ilimi siffa ne na Allah duk wanda ya sakaci da shi sai ya sa shi a cikin matsala kuna gano wannan da kyau ku shi yasa daga lokacin da ka samu ilimi ilimi natsuwa yake sa maka saboda yana sanar da kai Allah yana sanar da kai manzan Allah yana karantar da kai yadda magabata na kwarai suka fuskanci al'umma da kuma addinin Allah in ilimi bai samu maka wannan ba to an samu matsala Allah ya sauwaka malai cewa haza ma'an kita'ihi fihi abu muhammad alkalbi la yu'raf yace wannan asarin wannan hadisi da makaranta yanzu yana da matsala biyu tare da inkita'in da ke ciki to kuma akwai muhammad alkalabi mala ce ba a san shi ba kenan illoli guda biyu suke cin wannan ruwayan sai dai ruwayan na karfafan waɗancan asarai guda biyu da ke an karar da bawa ya taka tsantsan dangane da irin abubuwan da yake zuwa ya samu na ilimi shin aikin me yayi da wannan ilimin ina fatan mun gane wannan da kyau kuma in za ka yi aiki fa za ka yi aiki ne a bisa hasken da annabi ya zo da shi bayan da kai ka zauna ka tsara ba in kai ka zauna ka tsara ka zama sabon manzo kenan kuna fahimtar wannan da kyau ba wanda zai zo da tsarin addini ko tsarin rayuwa ko tsarin aiki sai in ya zama a bisa shiryarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah madaukakin sarki ya samu dace mala yace akhbarana harun ibn muawiya an hafs ibn giyath qala sami'at ibn jurayj yazkuru amman haddasahu shi wannan ibn jurayj yana ba da labari ga wanda ya karantar da shi to yana ba da labari ga wanda ya karantar da shi wa ya karantar da shi wannan ibahami ne me yake nufi da ibahami shine malaman fannin suka ce wal mubahamu ma fihi rawin lam yusam ibahami a cikin hadisi shine a zo da mai ruwaya da ba ambaci wane ne shi ba kun gano wannan da kyau a ce an man haddasahu daga wanda ya karantar da shi an shekhin daga wani babban malami an rajulin daga wani mutum an thikatin sabt daga wani amintacce tabbatacce duk wannan ibahami ne sai a tambaye ka waye shi idan aka samu haka to ba za a karba ba to da ya ce sami ibnu jurayj to shi wa ibnu jurayjin nan gashi mala ya ce huwa abdulmalik bin abdulaziz bin jurayj mala ya ce alfaqih shekul haram wannan babban malamin fikihu ne kuma babban malamin haramin makka ne wa mufti ahalu makka kuma shine babban malami mai ba da fatawa na mutanen garin makka wa min a'arafin nasi bi fikihi ata sannan ya fi kowa fahimtar ilimin da al'imamu ata al-khurasani ya karantar babban ɗalibin shi lazimahu saba asharata sana shi ibn jurayj ya lazimci malamin shaɗa'u shekara goma sha bakwai jama'a ƙa'ida ilimi ko kana ma malaminka mulazamatu zillil sahibihi ne lazimtan inuwa game ita kuna fahimtar wannan aƙida na khawarij da mu'tazila suke musa wannan amma mala akwai babin aƙida na musamman da zai zo ya aje masa lamba duk za ka zo za ka ji waɗannan maganganun daga malamai magabata da suka zauna da su suka san su kuma da ishara cikin littattafansu shi sa duk abin da za ka ƙudurci da abin da za ka faɗa da abin da za ka aikata ya zama kana da ilimi kyakkyawa daga allah daga annabi a bisa fahimta mai kyau daga allah daga annabi in ba haka ba sai ka gama aiki gaba ɗaya a ce zero kuna gano wannan dole sai ka lazimci malaminka lazimtan inuwa game ita irin lazimtan da abubakar yema annabi irin lazimtan shafi'i ga maliku irin lazimtan ahmad dan hambali ga shafi'i irin lazimtan da muslim da tirmidhi suka yi ma bukhari irin lazimtan da abdullahin gondo suka yi ma dan fodiyo irin lazimtan da lawal abubakar ya yi ma mala abubakar gumi irin lazimtan mai shago ga albani mun gano wannan da kyau ku wannan shine mulazimatu zilli da sahibi ina fatan mun gano wannan da kyau shine ibnu jurayj irin lazimtan da ya ma malan ata'u kenan shi ko malan ata'u shine afqahu ahadin makka fi zamanihi to bayan shi to sai ɗalibin ibnu jurayj sai mai gurbe shi malai cewa kana sahibu ibada wannan bawan Allah mutum ne mai yawan ibada wa fadlin sannan mutum ne wanda Allah madaukin sarki ya mafalala illa annahu yudallisu fil hadisi sai dai an samu matsala duk da wannan alherin ilimin to yana ta dilisanci to wannan abin da mala ya kawo mana a nan jama'a ya an samu mana tambayoyi masu yawa da muka jefa ma ɗalibai ƙalubale ko muka bayyana musu mafi yawancin waɗanda kake ji a cikin hadisi an ce wane kazzabun wane munkarun wane matruk wane kaza jama manyan malamai ne fa suna da manyan masallatai suna da manyan makarantu suna da ɗalibai masu yawan gaske amma ka ji ana irin wannan maganganu a kansu wani tuntuɓan harshe suka samu saboda son zuciya wannan ya jefa cikin matsala yanzu kalli malamin shi babba shi kuma ga shi ne babban malami mai fatawa amma yana yin tadlisanci cikin hadisi wa yursilu kathiran kuma yana yawan irsali wa huwa ma azalika min as-siqat malaji kuma yana daga cikin amintattu muttafaqun ala ihtijaji bihi malamai sun hada kan cewa za a yi hujja da shi wa hadisuhu fil kutubis sitta hadisin shi yana cikin kutubis sitta to sai ka ce a to an ce yudallis e duk inda ya tadlisancin ba za a karba ba duk inda ya irsalin shi ma nan ba za a karba ba kamar nan da ya zo karara ku ji a cikin hadisin da ya kawo tiryan tiryan su ce ibnu jurejin yuzkaru amman haddasahu kaga wannan nau'i ne na me na tadlisanci an man haddasahu daga wanda ya karantar da shi manhuwa kuna gano wannan da kyau ku wane ne ya karantar da shi to da ya ce an man haddasahu mala ya ce allazi haddasahu huwa ata wanda ya karantar da shi shine malamin shi ata'u akhrajahu min tariqihi al-baihaqi baihaqi ya fitar da ruwayan fil madkhal kama sayati kama yanda bayani zai zo nan gaba gaba kadan wa taqaddamat tarjamatu ata tarihin ata'u ya gabata a lamban hadisi na 17 to me yasa a nan ya ɓoye sunan malamin shi ya ce an man haddasahu sai kuma a wani wajen ya sarraha ya fito ƙarara ya ambaci malamin duk waɗannan za mu tattauna in muka zo kismu tadlis a cikin karatukan da muke na mustala domin aka zage kwanduwa yanzu ana wannan magana game da mutumin da shi ya zuwa karantar da shi yadda zai bauta ma Allah ne to kuma sai ga shi an koma ana wani yare da bai ganewa ina fatan mun gano wannan da kyau allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu ya ce an man haddasahu an ibn abbasin kala daga ibn abbas ya ce tadarusul ilma sa'atan tadarusul ilmi ya ce tadarusul ilm mutum ya zauna yana darasin ilimi yana nazari yana bincike yana bin lunguna don ya gane addini sa'atan na sa'a ɗaya gyal yanzu wannan zaman da muka yi muna muzakaran ilimi a tsakaninmu ya ce minan laili mutum ya zauna cikin dare yana fafata daga don gani da al'amarin ilimi khairun min ihya'iha shi ya fi mai alheri sama da ya zauna ya raya daren ya ta sallah kuna fahimtar wannan da kyau ku wannan asari daga ibn abbas ga shi mala ya ce isnaduhu da'ifun isnadin shi mai rauni ne aure da tibirizi fi mishkatil masabih al'imam tibirizi ya kawo wannan ruwaya a cikin mishkatil masabih jiz'in farko shafi na 85 lamba hadisi na 256 wa ƙala shekul albani malam albani ce sanarhu da'ifun isnadin hadisin mai rauni ne fihi mallam musammi don a cikin shako wanda ba faɗi ba to shi ne malaye fito fili ya gaya maka wane ne ba faɗin ba mun gano wannan da kyau ko wanda ba faɗin ba shi ne malaye ce maka a tsa'o ne kasantuwan an bai an fito ba a bayyani wanda ya bayyana hadisin ba ƙarara wannan hadisi ya riga ya gama mutuwa jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko to amma kasancewa an gano kuma wanda ya ɓoye ɗin to shi ke hadisi ya tashi jama'a mun fahimci wannan da kyau ku mishkatul masabih albani ya yi mata aiki ya ware ingantattun kuma ya ware waɗanda ba su inganta ba ga ta anan asalin ita wanda ba a waran ba sai ka je ka dubo ka binciko wannan hadisin ka karanta ka ji ta'alikin da malamai suka yi a ƙarƙashin shi Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to wannan asari na ibnu abbas da yake cewa muzakaran ilimi sa'a guda na dare to shi ya fi mai ya zauna ya raya daren baki ɗaya ko muka ji abubuwan da malamai suka faɗi to za mu zo a babin da ke bayani akan falalan ilimi da izinin allah malam zai mana sharhin wannan ya fito mana da al'amarin karara yana daga abin da ke hada ƙananan ɗalibai da manyan malamai fada mai yawa kai karamin ɗalibi ne ka saba kwashe daranka gaba ɗaya kana sallah sai ka kai ziyara gidan babban malami sai ga malami kawai na ta binciken shi ya ɗan yi nazari kawai ya bacci daga ce malaman nan kawai ƙaunin ne bila amal faɗi suke ba sa aiki sai ya tafi ta zargi ya ta zagi ya ta cin mutunci ya ta abubuwa sai ya gaji cin da dama zagi jama'a ba a yi kullum abin da ake kullum abu ɗaya ne sallah ce kaɗai kun gane wannan da kyau ku to daga baya kuma sai kunya ya samai na biyu mace za ta ga ustaz yana ta yawo a cikin gari ya birge ta ita kuma kullum kwana take sallah da azumin ta ɗauwa'i sai a zo sai a aure sai ta sa rai ana yin isha in ya kabbar da sallah to baya tsayawa sai asubahi ta yi kuma dama da azumin shi a baki haka ta san addini ita sai da sai daga wannan ustazin wata na ko nazarin ilimin ma baya yi baccin shi yake yi da saba kuma ya je ta karantar da su ida ce ashe ƙaunin bila amalin ne ba ƙaunin bila amalin ba ne in ya ce zai aikin da ke kike yi to shi kuma aikin da yake har ya birge ki ba zai yiwu ba yi kuna fahimtar wannan da kyau ko ba zai taɓa yiwuwa ba akwai lokacin da wani ɗalibi ya je sa turmi a bayan gidan abu hanifa lokacin duniya na kwance yanzu mutum ya zo ya ɗauko turmi ya sa jikin gidanka ya nemi magana ina fata mun gano wannan da kyau ya zo yana leƙowa waye ga malamin shi mai yake irin wannan dai abin da ɗalibai suke yi na leƙen keke da keken wai mai malamansu suke yi yana da asali ne ya zo yana leƙowa ya ga dare ya yi bayan sallar isha'i mala ya shigo gida shimfiɗa tabarma ya auye wutiri raka ɗaya kawai zaman shi yana zaune yana zaune yana zaune yana sa da ga malam yayi alula malam yayi kaza ga bai komi ba har a salatu kwana ɗaya kwana biyu kwana uku wannan kawai sai ya bara sai ya zai alaga ta malam ni na ɗauka sallan dare kuke ku manyan malamai kun bi kowa sanin Allah ga awin da suke magana kumin lela illa kalila nisfahu awin kusminu kaza kaza a shi kawai ala gafarta malam baccin ga kake ɗiba kawai ka zauna kawai kai tagumi kawai kana hutun ka ne akan tabarman kesu tsaye murmushi cika ga wannan zaman da na yi na warware matsaloli na fikihu sama da ɗari kun gano wannan da kyau kai da kai sallah ka warware wannan amma ba laifi ne ka hada wannan ka hada wannan ba shi za sai ka je wanda ya hada duka har abin yabo ne ibnu juraiju kai ka ji yaban da aka yi mashi malami ne ko mai yawan ibada an fahimci wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu mala yake cewa qala abu huraira mala abu huraira yace inni la ujazzi'ul layla thalathata ajza'in abu hurairah ce shi yana kasa dare gida uku ne fa thulusu anamu ɗaya bisa uku na farkon dare in yi bacci wa thulusu ɗaya bisa uku kuma a ƙumu in miƙe in yi ibada wa thulusu ɗaya bisa uku a tazakkaru a haditha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in zauna in yi muzakaran hadisan annabi kun gano wannan kaga shi abu huraira ya hada duka ya yi ibada ya bacci sannan kuma ya muzakaran ilimi kun ga wannan zai samu ne ɗari bisa ɗari idan bukatun mutane ya sauƙi a kanka amma idan bukatun mutane yana da yawa a kanka sakamakon irin matsayin da Allah ya kai ka to wani abin da ke ciki ba zai samu ba amma dole bacci ya samu wani binciken na ilimi ma kana son za ka yi to al'amari ma sai kasa yiwuwa muna fahimtar wannan da kyau ko to shine yace shi ga yanda yake kasa dare wani bangaren ibada wani bangaren kuma ya bacci wani bangaren kuma ya nazarin ilimi shi yasa duk mutumin da yake ɗalibin ilimi ne a lokacin da yake halatar tahsil jama'a lokacin neman ilimi daban fa lokacin karantar da ilimi kuma daban don ba zai taɓa yiwa gudu da susan katare ba kuna fahimtar wannan in kai ɗalibi ne ko to kai ɗalibi ne za ka zo ka ji malam ya fada in kai ɗalibi ne kai ɗalibi ne kai ba malami ba ne kuma za ka ji sunan kama a cikin ilimi shi kuma malami malami ne shi ba ɗalibi ba ne kuma za ka ji sunan shi a cikin ilimi to sanda kake halatta tahsil yanayin neman ilimi a yanzu to lokacin da kake bincike kake tara hujjoji kake tara bayanai sanda ka zama malami to kawai sai dai ka riga ɗauko su daga inda suke kana karantarwa amma yanzu kake koyowa yanzu kake karantarwa matsalan da za a sama shine za ka faɗi maganan da baka gama tantance ta ba sai an je gaba kaɗan sai ka ji tatattaccen bayani a kanta to matsalan da zai biyo baya shine in ba allah ya taimake ka ka koma ka warware ba to sai son zuciya kuma ya biyo baya ka gwammace ka shiga wuta daga shiga aljanna ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya shiryar da mu to ibna abu huraira yace yana kasa dare cikin kasan da yake ma dare har akwai bangaren da ya ware ba abin da yake a cikin shi sai dabdala na ilimi mahallin shahid kenan qauluhu magana abu huraira da yace inni la ujazziqul layla yace yana karkasa dare mala yake cewa rawabin abdulbarri fil jami ibn abdulbarri ya fitar da wannan asari na abu huraira a cikin littafin shi mai suna jami'ul ilmi jami'u bayanul ilmi wa fadlihi a juz'in farko shafi na 29 babu tafdilul ilmi alal ibada babin da ke bayani akan cewa ilimi na gaba da ibada min tariqi yazid bin harun ta hanyar ruwayin yazid ɗan harun an yazid bin iyad an safwan bin sulaimin an ata ibn yasarin an abi hurairata bilafzin li an ajlisu sa'atan abu huraira ya ce in yi zaman awa guda ufaqihu fi dini ina ƙoƙarin fahimtar ilimin addini na yadda zan bauta ma Allah ahabbu ilayya min an uhuyin laila ila saba ya fi soyuwa a wajena sama da in rayar da dare ina ibada har zuwa asubahi warwal khatib fil fiqhi wal mutafaqqihi al imam al khatib ya kawo a cikin littafin shi mai suna fiqhu da dalibin fiqhu a juz'in farko a shafi na sha shida min babi fadlil fiqhi ala kathirin min al ibadat a babin da ke bayani akan falalan koyan addini da ilimi da fahimtar ilimin akan yawanci da kuma yawaita ibadodi min tariki muhammad ibn mutarrifin an isma'il an sa'id al maqbari an abi hurairah qala li anna a'lama baban li an a'lama baban min al ilmi fi amrin wa nahayin ya ce in je in koyi matsala ɗaya da take yin umarni ko hani a habbu ilayya min saba'ina ghazwa ya ce ya fi soyuwa a kaina sama da in je yaƙi saba'in fi sabilillah fihi rajulun majhul mala ce kai cikin isnadin akwai wani mutum majhuli duk in ka ji an kwaɓo wata magana ko ka bincika sai ka ga wani ne da ya tsurgo cikin isnadin ya kashe shi wannan majahulin shi ya haifar da wancan maganan yaƙi saba'in fi sabilillah ba ƙaramin abu bane fa amma shi ma karatu ba ƙaramin abu bane warawa aidan min tariqi hilal ibn abdurrahman al-hanafi an ata ibn abi maimuna an abi salama an abi huraira wa abi dharrin qala babun min al-ilmi nata'allamuhu ahabbu ilaina min mi'ati raka'atin tatawwa'an yace je koyi babi ɗaya na ilimi ya fi soyuwa a gare shi sama da ya tsaya yana raka ɗari fi hajjaj bin nasir wa huwa da'ifun a cikin isnadin akwai hajjaj dan nasir mutum ne mai rauni mala ya ce wa yurwa na hawa haza an abid darda an ruwaito kwatankwacin wannan maganan daga abur darda jama'a kun sa abin da ya sa binibina kaɗan a abin da ya shafi ilimi da zuhudu sai ga an ce abur darda abur darda malami ne tun a zamanin annabi kun gano wannan malami ne tun zamanin annabi kuma babba fa amma kuma ikon allah yanda annabi ya tura su abu musa al'ash'ari da su mu'azu wani lokaci su ali ba taɓa tura abu da rayu ko ina ba yana nan tare da annabi shi sa bayan rasuwar annabi sai aka waye gari hatta malaman sahabbai sun zo sun zauna a gabansu a gaban shi ya karantar da su idan kuka bi biyu ruwayan da makaranta a baya kun ji abdurrahman dan auf ɗaya daga cikin mutum goma 'yan aljanna ɗalibin shi ne ya zai karatu a wajen shi amma kuma ƙarara annabi bai kira sunan abu dardai cikin list cewa ɗan aljanna ne cikin mutum goma ba sai dai shi ya shiga cikin umumin sahabbai kun gano wannan in yanzu ne sai a za ce doka gani ku ai ba son ka yake yi ba duk ƙoƙarin da kake kuna yan gaba gaba kullum baka fashi kaga yanzu an zo rabon aljanna kaji an goce sunanka dama suwa ne ya fi so ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗauki zarki ya kiyaye jama'a sai kun ɗauki hali da ɗabi'a na magabata ba mutane makwaɗaita 'yan baya ba shi sa muka ce mu za mu bi alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai Allah ka taimake mu kan haka abu darda ya ce muzakaratun lil ilmi sa'a mutum ya tsaya yana dabdalan ilimi na sa'a ɗaya khairun min qiyami laila wannan ya fi mai alkhairi sama da ya ce tsayuwan dare kaɗai zai mahalli ce min tariq ibn mubarak aidan an al-auza'i qala qala abu darda'i li an adhkura al-fiqh sa'a yace ya je ya tsaya yana binciken ilimi da zai fahimtar da shi addinin shi na tsawon sa'a daya ahabbu ilayya min qiyam layla ya fi tsayuwa na dare baki daya a wajen shi qultu malam mai sharhi ya ce wa haza kulluhu fi ma idza sahhatin niyya malai ce duk wannan fa maganan da ake in abin da kake da kyakkyawan niyya ne shine ake magana kan shi in ko dama babu kyakkyawan niyya kamar matafiyi ne da ya dauki buhun yashi kaga wannan ai ba da matsala sunan shi ne wahalalli Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu wallahu a'lam Allah madaukin sarki shine mafi sani malai ce akhbarana al-hasan ibn arafa haddathana jurayj haddathana jarir an al-hasan ibn amr an ibrahima qala man iftaga shay'an min al-ilmi duk mutumin da ya nemi koma menene na ilimi yabtagi bihi wajha Allah amma yayi ne don Allah atahu Allahu minhu ma yakfihi Allah zai zo maka da abin da zai wadatar da kai hai jama'a kun ji gara basa duk wanda ilimin da yake zuwa don Allah yake kwantar da hankalin shi me kake nema ko me kake nema Allah madaukin sarki zai zo maka da abin da zai wadatar da kai ko menene duk abin da kike bukata ke da ke kyautata niyya kina yi ne don Allah ba don ki faranta ma wani ko ki bakanta ma wani ko kin ga malamai na cabawa ke ba bari ki shiga harkan dinki cabi ba to in don wannan mutum yayi ko sai Allah ya bar shi sai zama fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi ya tafa fituka ina fatan mun gano wannan da kyau amma ninya ko to ita ce mutum ninya ita ce mutum to wannan asari malai ce akhbarana al-hasan ibn arafa shi al-hasan dan arafa din nan al-abidi malai ce al-imam al-muhaddis waqatihi shine babban malamin hadisin zamanin shi tambaya a nan in banda yanzu a nan waye san shi a zamanin shi gaba ɗaya shi ne babban malami jama'a ku sani a matsayinka na ɗalibin ilimi nemi yardan allah ba yardan mutane ba yanzu a zamanin shi ba malamin da ya san shi yanzu kai ɗalibin ilimi da ke nan ka san shi ka natsu yi don allah shi ne almuhim kuna fahimtar wannan da kyau ku mala ya ce wa musna da asirihi kuma shi ne babban mai isnadin zamanin shi abu ali albagadadi ana mai alkunya da baban ali mutumin bagadaza almu'addib sannan kuma malamin islamiyya ne domin ka'ida in ka ji malami an ce mashi almu'addib idan malami ya girma irin jafar irin albani su ya karantar da 'ya'yan musulmi a islamiyya ba malam zai zuye mana wannan bayanin a gaba kun gano wannan da kyau ku babi ne mai zaman kanshi suwa ya kamata su tarbiyyar 'ya'yan musulmi in mun zo wannan wajen kwaje abin da malaman musulunci suka faɗi allah ya sa mu dace malai ce wasaƙaho ibn ma'in ibn ma'in ya wasaƙa shi wa ƙalan nasa'i wa ghairuhu la ba'asa bihi to wannan babban malami allah madawakin sarki ya ƙara mashi yarda kun ji abin da ya to sannan sai yake cewa haddasana jarir an alhassan bin amrin daga alhassanu dan amr shi wannan alhassan dan amr malin ya ce huwal alfaƙimi alfaƙimiyu alkufi ahu fudail bin amr ahadu a immatul huffaz ɗaya daga cikin limamai ne manyan mahaddata wasikatul asbat sannan manyan mahaddata babban amintacce ne mahaddaci zahula anhul hafiz zahabi amma babban malami az-zahabi ya manta da shi falam yadkhilhu nubala'ahu kuma bai shigar da shi cikin siyar alamin nubala ba ba tarihin shi a cikin siyar huwa jadirun bizalika amma ya cancanta a ce yana cikin siyar alamin nubala muttafaqun ala tawthiqihi wa itqanihi dukkanin malamai sun hada kan cewa wannan babban malami ne ko malami ne wanda yake na Allah mai daraja yace anil ibrahim daga ibrahim wani ibrahim ibrahimun nakhai ibrahim ibrahimun nakhai ne ya faɗi wancan magana cewa in dai ka nemi ilimi dan Allah ko to me ke kafanka duk abin da kake nema in dan Allah kai Allah zai zo maka da shi kuna fahimtar wannan shi sa jama'a almuhim ba tarawa ba almuhim kyakkyawan niyya da kuma aiki mai kyau shine mafi muhimmanci in ba haka ba sai ga akwai sahabi ko akwai wani tabi ko ɗaya daga cikin malamai hadisin shi ɗaya kun gano wannan da kyau ku amma kuma Allah madaukin sarki ya mai baiwa sosai na ilimi na ban mamaki hadisi ɗaya ne kuma ya roito ya tsaya ya karantar da shi ya yi abin da ya kamata allah maɗaukin sarki ya samu dace ma ya fihi da ya ce ya ne bi ƙadarin niyyata hifi zalika gwargwadon ninyanka gwargwadon ɗaukakanka allah ba nan di yadda mutum ne maɗaukaka in bai da kyakkyawan ninya ɓata makan shi lokaci yake mun gane shi ne abinda masu iya magana suke cewa iya kudinka Allah iya shagalinka iya ninyanka iya abinda za ka samu ko ma ni menene wani zalika taron nas mala ya ce da haka za ga mutane ya tafawatu na fil ilmi suna samun fifiko wajen ilimi suna da bambanci wajen irin baiwa na ilimin da Allah ya masu wal ulama to haka ma malamai ya tafawatu na fil amali suna shan bamban tsakaninsu da malamai wajen aiki in ga kalli wani malamin sai ga aikin da wani malami yake ya ɗaran abin da wancan yake yi wai ta bayyana laka min zahira a malihim batinan niyyatihim mala ya ce irin aikin da malaman suke aikatawa to shi yake baka labarin abin da ke cikin niyyarsu kowane malami ka saurari abin da ke fitowa bakin shi irin abin da yake faɗi to wannan abin ne ke zuciyar shi ma'ana yana fassara maka shi wani iri ne kun gano wannan da kyau kun fahimci magana da nake nufi in ka ji malami kullum alheri yake faɗi sunna yake faɗi yana faɗin mutunci ga al'umma yana abubuwa to abin da ke ran shi kenan in ka ji kullum ɓatanci da zagi ke zuci ke bakin shi abin da ke ran shi kenan duk abin da ya faɗi yana fassara kan shi ne shine abin da malami yake nufi wai ta bayyana laka yana bayyana maka ma zahiru a amalihim man zahara abin da ya bayyana na ayyukansu batinan niyyatihim shine abin da ninyin su yake a ransu ina fatan mun gano wannan da kyau shi sa kowa ka na tsakaji me yake yi sannan kuma kalli aikin shi shi ke bayyana maka abin da ke ran shi qala allama as-sam'udi al-imam as-sam'udi yace jaratul ada al-ilahiyya tsari na Allah madaukin sarki ya gudanu bitamyizil muntasibina lil ilmi Allah yana ware waɗanda suke danganta kansu da ilimi ko kuma a danganta su shi ilimi ko da kanshi yake danganta kanshi indan Allah aka yi shi amma an kai kokarin danganta kanka ko aka danganta ka to sai Allah ya ware ka da wanda ilimin ne da kanshi ya danganta shi yasa mutum uku ne malamai mutumin da ilimin ya kai geji har ilimin ya bayyana da kanshi da mutumin da ya kokarin bayyana kanshi da tsiya da mutumin da wasu suka ingiza shi to shine mala yace al'adan Allah ya gudanu wajen bayyana da tacewa da warewa da tantance masu danganta kansu da ilimi amman yu'taddu bihi minhum daga wane ne ake natsuwa a danganta kanshi da ilimi kun gano wannan wane ne malamin shin wanda ilimin ya burin ƙasa har ilimin ya bayyana shi ko ko wanda ya kai kanshi ko wanda aka kai shi jama'a muna fahimtar wannan to shine sai ce sai Allah ya ware wane ne malamin gaskiya bi izhari ma yakhfihi min mudmiratihi sai Allah ya bayyana kyakkyawan niyyar malamin a zuciyar shi karara za a gani a fili wa kashfi ma yasturuhu an auratihi kuma abubuwan da ma yake yi tsakanin shi da Allah ba wanda ya sani to sai Allah madaukin sarki ya fito da shi al'umma sun sani a bayyane siyama mun hamika fi duniya mustab'idun li ahliha musamman ma shin menene himmanka a wannan duniya himmanka shine ka samu suna ka samu fice a sanka ka samu kuɗi ka samu kaza sai Allah ya bayyana himmanka shine bin Allah ko menene sai Allah ya bayyana himmanka sune yan duniya su yadda da kai sai Allah ya bayyana mala yace qala ta'ala Allah madaukin sarki yace liyamizallahu al-khabitha min at-tayyib sai Allah ya ware nagari kuma sai Allah madaukin sarki ya ware na banza wannan shine ka'idan Allah madaukakin sarki wanda yake bi yake tacewa da yin warewake ga mutanen kirki da kishiyoyinsu to kene yanzu kun ga waɗannan babukan da muke karanta na ilimi suna gyara ma ɗaliban ilimi zama ne ba ka tsaya ka natsi mai himmanka kuma ka san kai waye in ka san ko kai waye ne za ka natsu komin daren daɗewa sai allah madaukakin sarki ya yi wancan tamizin kuna gane wannan da kyau ku to shine malam can ƙasa yake cewa allakahu ibnu abdul barr fil jami ibnu abdul barr ya kawo wannan ba tare da isnadi ba a babu zammul fajir min al ulama a babin da ke zargin fajiri cikin malamai jama'a akwai fajiri cikin malamai kana jin kalmomin shi da aikin shi wannan fajiri ne malam zai zo a nan gaba zai gaya maka siffofi da irin kalmomi da ayyuka da ɗabi'un fajirin malami ga ilimi amma kana jin sai ka ci auto su ne ina fatan mun gano wannan da kyau ku karanta jami'u bayanul ilimi wa fadlihi na ibnu abdul barri mun gano wannan da kyau ko malam karara ya bayyana irin waɗannan fajirai waɗanda gaba ɗaya la fa'ida ta fihim Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wa zammu talabil ilmi lil mubahat da kuma zargin mutumin da yake neman ilimi don ya zo ya rika alfahari wa duniya ko kuma ya samu abun duniya to duk anan ya kawo faƙala ya ce warawa jarir bin abdulhamid fa zakarahu ina fatan mun gano wannan da kyau وروى ابن عبد البر أيضا في الجامع بيان العلم وفضله باب جامع القول في العلم ƙarƙashin babin da ke tattara maka maganganun malamai dangane da ilimi wal'amal da kuma aiki da ilimin min tariq ibn waddah haddasana zuhair an sufiyan an ibrahim bihi ya kawo wannan ruwaya daga ibrahimun nakha'i Allah madawakin sarki ya mai sakayya da alkhairi yanzu kenan duk wanda zai zama ɗalibin ilimi sai ya zama yana da kan gado domin ka ji abin da ake faɗi kuna gane wannan da kyau mafi mahimmanci shine a harkan ilimin ka ka samu kana da kyakkyawan niyya sannan na biyu kana fatan kai aiki ne don kai ka tsira na uku a ranar lokacinka in ya samu sai ka karantar da al'umman annaba abin da ka sani kana mai taka tsantsan kuna fahimtar wannan domin in ba haka ba daga lokacin da malami ya ga ɗalibai sun zauna suna sauraren shi ɗauka yake wahayi ake mashi ba in ba wanda allah ya kiyaye ba sai ya zage ƙwanduwa ya ta maganganu ya ta maganganun da yake so daga ƙarshe sai gane cewa allah fa ba aiko shi ya yi ba kuna fahimtar wannan da kyau ko to babin da za mu shiga na sha uku to wannan babin to shine kankat jama'a wajen ƙoƙarin natsar da ɗalibin ilimi ya shiga tetayin shi shine babu man habal futiya mahafata sakati babin da ke bayani akan mutumin da ya tsorata ya firgita ya ja da baya ya ƙi tinkaran al'amarin fatawa saboda tsoron kai ya kuskure wajen isar da saƙon Allah da na annabi ya sa kan cikin bala'i kaka lokaci duk yadda ka yi tuntube cikin al'amarin karantar da addini ka kaɗi sau da annabi da ya ce naddarar lahum ri'an sami a maƙalati sai ce fahafiza ha ko fa'au'aha shi sa in baka kiyaye abin da annabi yake nufi ba Allah ka yi hankali kai ta ka tsantsan ka tsaya ka tsaya ka bi shi dalla-dalla daki-daki ka san me kake faɗa wa mutane duk wanda bai san wannan ba shawara Allah iya bakin shi mun gano wannan da kyau ku shine babin da malam zai bude maka to amma abin takeici abin takeici a yau idan mutum ya sa kanshi a harkan ilimi to yana samun tafi daga jahilai tafa sosai to shi ko ilimi ba jahili ne yake cewa kai malami ba ne wake cewa kai malami malamai ne yanzu ka je jami'a kai ko nan poli kai in ka rubuta project yan ajinku da suke yan uwanka ne jahilai suke duba maka project sai yayi wake yi malami ne kuna fahimtar wannan imam malu ya ce sai da malaman shi suka zo suka ce maluku kai malami ne je karanta sannan ya ji imamu darul hijira to shine wannan babin zai natsar da ɗalibai su natsu idan ya zamanto an ji haka an ɗan koya maka ilimi an ce rike nan to natsu ka rike wannan wajen har zuwa lokacin da ilimi zai ƙaru kai gaba kuna fahimtar wannan don mafi yawancin ilimin da ke hannun mutane a yau bai ɗara daga sojan banɗasho ba shine mai tsumman mare tsumman mai tsimman mare tsimman ba za a iya ce mashi ma left right left right yana ɗagawa ba sai a ɗaura mai tsimma a ƙafa ne ana cewa mai tsimman mare tsimman to in sabo ya zo wanda shi bai samu darajar mai tsimman mare tsimman ba ma yana kallon wancan babban shehi ne kun gano wannan da kyau ko to shine sai a ce ma wannan da aka koya mai jibi tun shekaran jiya ake mai to wanda ya zo ya kuma sai a ce to ga waɗannan kai ma je ka rika masu mai tsimman mare tsimman to kai yanzu ka fahimci mai tsimma shine left mare tsimma shine right to dawo kai kuma sai a rika maka left and right waɗannan su kun gano wannan da kyau ko to da haka fa ake yi ana matso da wasu wasu na ƙara gaba ana matso da wasu wasu na ƙara gaba haka al'amarin ilimi yake amma yau in mai tsumma ya ce a'a ai bare je ya zauna inda janar yake to ya ɗauko ma kanshi aiki to shine malam zai karantar da kai babu manhabal futiya makhafata sakati babu wanda ya taka tsantsan wajen shiga cikin al'amarin fatawa tsoron kayye kuskure ya Allah da annabi ƙarya shin ya yi laifi koko ya yi daidai koko dama abin da ake so kenan sai Allah ya kai mu karatu na gaba malam zai zo zai mana wannan bayani subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum